الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأن كراتوني دموتي قباتا واتكل التافن تناسق الدرر في تناسب السور نا الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وأن ياي وأن التافن ني دنونا علاقة دتكي سكان سورة دتكباتا ودتزات زوباينتا wani lokacin kuma ma har da surorin da suka gabace ita surar da ta zo bayan wancan sura ne to muna cikin suratu wato a cikin suratul anfal a shafi na 90 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin alukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya imamu suyuti ya ce wa aqulu zan ce yatimmu bayani yatimmu bayanu maqsadi Uthman radiyallahu anhu kenan bayanin da Uthman ya ma Ibn Abbas a cikin tambayar da Ibn Abbas ya mishi me yasa kun ka zo kun ka iske amfal tana daga cikin masani kun ka zo kun ka iske bara'a tana daga cikin mi'in an gane ko ko ma'in da alhamza ne surori masu ayoyi fiye da ɗari sai kun ka haɗa su asarkin da an ka kawo Usman wanda ya nuna cewa kenan manzo Allah sallallahu bai yi musu bayani ba hayabbar duniya sai sun ka ga kissoshin sun yi kama da juna sai suka haɗa su to sai ba musu ya ce to yadda za a fassara wannan asarkin ya ce kinan zalika bi umurin za a yi bayanin wannan bi umurin da al'amura fataha Allahu biha waɗanda Allah ya yi mini buɗinsu al'awwalu na harko annahu ja'ala al-anfala shi Uthman ya sanya suratul anfal kina a tsari na alqur'ani da aka jira surorin alqur'ani qabla bara'a kafin suratu bara'a ma a qisariha tare da kasancewar ta gajeruwa li kauniha mushtamilatun ala al-basmala tana da basmala kina ita kamata a sa gaba faƙaddamaha litakuna lafzatan minha idan sai gabatar da ita don ta kasance lafzatan lafazi ne minha daga gare ta tunda ya yi basmala dole an san sura ta ƙare kuma tana daga cikin wannan surar dai wa takunu bara'ata wa takunu bara'atu ita ko suratu bara'ata kasance an gane ko bi khuluwiha minha saboda ta wofinta ma'ana ba ta da basmala kenan لخروجها منها كتتميمتها وبقيتها zai zama to kamar cikon suratul anfal ciko kenan ko shine tatmima baqiya kuma saura wali hadha qala jama'atun min as-salaf shi yasa ma su jama'a daga cikin salaf suka ce kenan ba dukkan su ba innal anfala lalle suratul anfal wa bara'ata da bara'a suratun wahida sura guda ni sura guda ce la suratani ba sura biyu bane ina fata an fahimce ni yawwa الثاني نبي أنه وضع براءة هنا شيء عثمان ياسن يأنسن براءة أولين دتكي لمناسبة الطول سبو ده هنكل تامس أو فإنه ليس في القرآن باب أتكن القرآن كب بعد الأعراف باي أعراف أنسب ليونس طولا وده تفداتي وسنون تفداتي وده يونس منها daga gare ta kina ita suratul bara'a wa zalika kafin fil munasaba wannan kuma ya zamanto wajen munasaba tunda in ka hidda a araf babu surar da take da tsawo irin irin tauba da yunusa kila sai a hada su tare asalisu na uku annahu khallala bi suratayn ya sanya a tsatsagiya sura guda biyu al-anfal wa bara'a kina ake nufi asna as-sab'i tiwal tsakiyar surori bakwai masu tsawo al-ma'lumi السبع الطوال أثناء السبع الطوال المعلوم ترتيبها وأن أنك سن جيرنسو في العصر الأول أزامن فرقو للإشارة دون أينوني إلى أن ذلك أمر صادر الأمر يندياذو لا أن توقيف با أكن نصيبا كنن با نصيني أبن نمبا اجتهادي وإلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma a yi nuni da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qubida an karɓi irinsa qabla an yubayyana mahallaha kafin ya bayyana musu wurin da ya kamata a sata fa wadi'a sai an kasance waɗannan surori kal mawdi'i al musta'ar bayna sab'i tiwal kamar wuri ne wanda an ka ara an ka dora su a tsakanin surori bakwai masu tsawo bi khilafi ma law wada'na ba'da sab'i tiwali sabani in mun kasanya su ba'da sab'i tiwal wato bayan surori guda bakwai an gane ko in an sanya su bayan yunusa da amfani da tauba fa innahu kana yuhimu anna zalika mahallu anna zalika abinda mahallaha bi tawfiqi kidan wannan yana yana sa mutane sa tsammanin tawqifi ne ba ijtihadi bane wa tartibu suwar wa tartibu suwar tiwal jeran tasurori guda bakwai yurshidu ila daf'i hadha alwahmi zai tunkude wannan wanda in an samu surori guda bakwai jere zai tunkuɗe tunanin cewa kenan kamar yadda mai littafin littafi ya kawo a number one wahamu an ya kuna wad'uhu ma bayna sab'i tiwali bi tawfiqin wa qad ja'a tartibu suwari tiwali bi mutawaliyat kidan an same su suje da sab'u tiwal kidan sai a sa tsammanin ba ijtihadi bane amma idan an kasa su a tsakiya sai a sa tsammanin tunda an sa su a tsakiyar surori a tiwal kidan ijtihadi ne an kai fanzur ila hadhihi ad-daqiqa ka kalli wannan daqiqa ma'ana mas'ala mai zurfi mai wayar ganewa allati fataha Allahu biha wadda Allah ya mini budinta wala yu'awwa wala yaghusu alaiha illa khawwasun ba mai iya nuta cikin ta sai wanda ya nuta cikin ilmi wannan kamar ya yabi kanshi ne amma dai ya yi tawadu'i ga Allah ya ce Allah ya bishi ka san wani lokaci da kai malami ya ce to ka Allah ya mini bai wakaza wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith الرابع abu na hudu annahu. cewa lau akharahuma da sun jinkirta su wa qaddima yunus an ka kaddama suratu yunus gabanin su wa ata ba'da bara'a bi hud aka zo da bara'a bayan hudu kana fi mushafi ubay ibn ka'ab ya kasance a cikin mushaf na ubay ibn ka'ab kafin ajiranta alqur'ani eh kama fi mushafi ubay ibn ka'ab kamar yadda zo cikin mushaf na ubay ibn ka'ab limura'ati munasabati sab'i tiwal don hankalta ma surori bakwai masu tsawo shi haka yi wa ila'i wa ila'i ba'daha ba'dan kina an ka jiranta sashen ta akan sashi lafata da ya kubuta ya kubce muna ma'ama asharna ilaihi tare da abinda mun kai nuni zuwa zuwa gare shi akhara wani abu aka da fil munasaba wanda ya fi karfi wajen munasaba dacewa fa inna awwala fa innal aula bi surati yunusa abin da fi dacewa da suratu yunusa an tula bi suwar alhamsi lati ba'daha a jiran ta tara da surun da suke tare da ita limashtarakat fihi min al-ijtimali ala al-qisas saboda ta yi tarayya da surun da sun zo bayan ta ita suratu yunus akan kissoshi na annabawa wa min al-iftitahi bi da kuma budewa da ambato an gari ko wa bi dhikri al-kitabi da kuma zancen ambaton littafi ومن كونها مكيات نعم تورن بس abin da sai kawo bai zikir ba an gane ko kenan ko tunatarwa ana iya cewa tunatarwa wa bi dhikri kitabi da ambaton littafi wa min kauniha makkiyatun kuma dukkan su makkiyai ne wa min tanasub wa min tanasubin an gane ko makkiyatun wa min tanasubin ma adal hijri da dace wasu banda hijr fil miqdari amma ta fuskar adadi ta fuskar adadi suna kusa da juna wa bi tasmiyati bismi nabiyyin kuma da kasancewa sun yi kamanceceniya wajen hada suna annabawa suratu yunus suratu hud an gane ko suratu ibrahim war ra'adu ismu malak ra'ad sunan wani mala'iki ne ko kuma tsawashi akwai sabani wa huwa munasibun li hadhihi wa huwa munasibun li asma'il anbiya sunan mala'iki ya dace da sunan mala'iku domin mala'iku su ne ke kama annabawa wahayi almuhimu nan ya nuna maka cewa ga munasabar ta sale an ka gabatar da wato an ka jinkirta yunus an ka hada ta da waɗancan surori ya ce fa hadhihi sittatu wujuhin waɗannan huskoki ne guda shidda fi munasabati littisal wajen munasabar haduwar surori bai na yunus ba ma ba da hada cewa yunusa haduwar ta da surorin da suka zo bayan ta wa hiya akadu min zalikal wajhi sabiqi wannan kuma sun fi karfi daga huskokin da suka gabata na dacewa في تقديم يونس بعد الأعراف نا قباتت دا سورة يونس أكن سورة الأعراف an gane ko kenan shi yasa ba a ɗauki nusa ba an ka kai ta gaban a'raf ko aka kawo ta kusa ga a'raf ta zo bayan ta saboda waɗanda surorin da za su zo baya da an ka hankalta ma kina a kawo ta nan yafi ban sani ko mun fahimta ba malam yace to wali ba'd hadhihi al-umur qaddimat suratul hijr al-nahl saboda kuma sashen waɗannan abubuwa da na ambata an ka gabatar da hijr akan nahl an gane ko saboda ita tana buɗewa ita ma da huruful muqatta'a hijr amma kaga nahl ba ta buɗewa da su misali ne ɗaya daga cikin wannan kuma tana ɗauke da wato kissoshin annabawa kamar yadda hijr tana ɗauke da kissoshin annabawa kamar yadda hudu take ɗauke da zancen annabawa da yunusa misali kenan ya ce to walau ma a kauniha aksaru minha tare da cewa ita ko nahal hijr ta fi zamantowa gajeruwar sura daga nahal walau ukhirat bara'a an hadhihi suwar sit da an jinkirta suratu bara'a daga surorin nan guda shidda almunasiba jiddan waɗanda sun yi samu dacewa kwarai da gaske bi tuliha ta fuskar tsawonsu la ja'at ba'da ashri suwarin da ta zo bayan sura goma kuma inda an ɗauko ta an kawo ta kusan nahali aksari minha aksara minha waɗanda sun fita zama gajejjeru bi khilafi wad'i suratin nahli ba'd al-hijr sabanin dora suratul hijr bayan suratul nahl bayan hijr fa innaha laysat kabara'a fi tuli nahl bata kai bara'a ba wajen tsawo wa yashhadu li mura'ati al-fawatihi kuma yana abinda ke tabbatar da shaidar an hankalta ma mura'at kiyayewa hankalta ma al-fawatih farkon surori fi munasabatil wad'i a wajen azasu a hankalta ma wannan tabudi da kaza wannan tabudi da kaza ma zakarna min taqdim al-hijr ala an-nahl na abinda mun ka ambata gabatar da hijr akan nahl li munasabati zawati alif lam ra qablaha saboda alif lam ra sun gabace ta kidan sai ta fi cancanta a sata ko da ba ta kai nahl tsawo ba wa ma taqaddama kuma da abin da ya gabata min taqdimi ali imran ala nisa'i na gabatar da suratu ali imran akan suratul nisa'i wa in kanat aqsara minha koda ko ta kasance mafi gajarta daga gare ta ma'ana kenan koda ali imran ta fi zama gajeruwa ta fuskar tsawon ayoyi ba wai adadin ayoyi ba don adadin ayoyin ali imran sun fi nan suratul nisa'i amma ta fuskar adadin takardu yawa nisa'i ta fi ta yawa amma duk da haka an hankalta ma a dora ta gabanta li munasabatil baqara saboda baqara ta bude da alif lam mim ita ma ali imran ta bude da alif lam mim ma alif ta tahi bi alif lam mim gashi nan ma ya kawo shi tare cewa sun bude da alif lam mim wa tawalit tawasini kuma an hankalta ma irin wannan tawalit tawasin surori da tawasin shi da sunan suka bude da tasin da tasimim in ka duba tasin wato namli kenan ita ba ta da mimun bayan namli sai qasas abin nan bayan namli sai kasas tare da cewa kuma akwai shu'ara ta gabace su ita ku qasimi idan sai an ka hankalta ma wannan ban sani ko mun fahimta ba wal hawamim da kuma hawamim kenan hamim hamim hamim da an ka jeranta guda bakwai wa tawali an kabut war rum tare da kuma jeranta an kabut alif lam mim kenan a hasiban nasu an yutraku da rum alif lam mim ghulbatir rum an gane ko ya ce to wal kamar was sajada ba kamar bane nan kuskuren ba ani luqman ne ya kamata a ci don ba kamar bace luqman ita ma alif lam mim ta bude shi was sajada da alif da sajada ita ma alif lam mim liftitahi kullin bi alif lam mim daga nan za a gane cewa kenan kamar kuskure na ولذا قدمت السجدة على الأحزاب شيء أنك باتت سورة السجدة على الأحزاب التي هي أطول منها وتفي تصور an gane ko kina akwai lokacin da tsawo an ka hankalta ma akwai lokacin da a'a wasu dalilai ne ake hankalta ma ko bude su surori ko kissoshi ko wani abu hada ma fataha Allahu bihi wannan yana daga cikin abin da Allah ya bude sa wa amma ibn mas'ud amma abdullahi ibn mas'ud fa qaddama fi mushafihi al-baqarata ala nisai shi cikin qur'anin shi ma ya gabatar da al-baqara akan suratul nisa'i an gane ko ya gabatar da baqara akan nisa'i wa a wa ala imrana wal arafa wal an'ama wal ma'ida wa yunusa an gane ko kenan fa qaddama al baqarata qaddama fi musafihi al baqara ala an nisa wa ala imran wal araf wal an'am wal ma'ida wa yunus fara at tiwal kenan shi ya hankalta ma at tiwal masu tsawo وقد eh to qad nan ma kuskure na mimu ya kamata a samu wa qaddama al-atwal fal atwalana sai gabatar da mafi tsawo akan mafi tsawo thumma sanna sannan ya biyo baya shine sanna daga iznaini wato sanna ya biyo na biyu kenan sallasa ya shi na uku rabba'a ya mai da shi na hudu khammasa ya mai da shi na biyar saddasa ya mai da shi na shidda sabba'a ya mai da shi na bakwai sammana ya mai da shi na takwas tassa Allah ya saga ka sun masanna bil mi'ina sannan ya biyo bayan da mi'ina sun ka biyo na bayan su kenan fa qaddama bara'ata sannan ya gabatar da bara'a thumma nahal sannan ya kawo nahal thumma hud sannan hud ثم يوسف سنن يوسف ثم الكهف سنن كهف وهكذا الأطول فالأطول هكذا يوند في مفي سو في سو وذكر الأنفال بعد النور سيكاو أنفال بعد النور wanda duk lokacin ba musaf bane wanda an kai ittifakin jeri shi na sahabbai na wanda lokacin kowa yana rubutawa ana shi mun gane ko kenan shi a qur'ani shi ma bakara ta yasa sannan nisa sannan ya kawo ali imrana ya bi su haka wa wajhu munasibati halaha ta fuska abin da yasa ta zamanto munasiba laha ta dace ita amfali ta dace da nur anna kullum min ha madaniya ko da su madaniya ce nur madaniya ce sannan kuma amfali madaniya ce wa mustamilatun ala ahkam ko ce tana kumshe da hukumce hukumce dama galibin hukumce hukumce suna surori madaniya wa anna fi nuri wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati ko ina ganin an cire min kudin nan babu shirbuci la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa fil aya wa fil anfal cikin anfal wadhkuru id antum mustad'afuna fil ard kutuna kuna masu rauni a bayan kasa kenan kuma sai an ka kawo alƙawalin da Allah ya musu kenan tunda Allah ya yi musu alƙawali an gane ko can a cikin suratul nur nan kuma cikin anfal fa awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibat sai cika wannan alƙawali shi yasa sai an ka kawo ta kenan kina an ɗauki alkawali kuma an cika ai hankali ya kai ka ɗauka ko ya ce to wala ya ba zai koyuwa ba ko baya koyuwa ma bainal ayatin abin da ke tsakankanin ayoyi biyu minal munasabati na dacewa fa innal ula mushtamilatun alal wa'd domin ta farko tana kumshi ne da da da wa'adi bima hasal da abin da ya gabata wa zakkara bihi fi thaniyati sai sake tuna musu an gani fata ammal kenan wadhkuru sai sake tuna musu wa'ada kuma ya alƙawli kenan tunatarwa mu ko mun dauki cewa a'a wa'ada ya musu alƙawali fa awakum wa ayyadukum bi nasrihi kuma ya cika musu alƙawali shi wanda ya dauka kenan to wannan shine karshen bayani game da wannan sura kuma wannan ɗari daga cikin ra'ayukan da shi Imam Suyuti ya dauka wasu malamai sun sahaha wannan asar da an ka kawo farkon sura shi asar na Abdullahi bin Abbas wanda Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Hibban da Hakim suka fitar da shi wasu malamai kuma wasu inganta shi ba an gane ko to amma ko da malamai suna ganin cewa tartibin surori ko da sahabbai an ce ijtihadi da sun kai a'a ijtihadi su sun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta shi suka dauke su akwai wasu ra'ayuka kuma daban wanda suke ganin a'a farkon bara'a shafe shi ne akai shi yasa bata zo da basmala ba ba wai basmala ce abba ta sabka ba a'a saboda ma an shahe harkonta da ta zo da basmala muna ganewa don haka dai akwai maganganu daban-daban mai so yana iya koma cikin tafsir na imam al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an ko kuma ka koma cikin adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin ko kadiba da cikin sauran littattafan tafsiri irin su at-tahrir wa tanwir da kuma irin tafsiri na imam al'alusi ruhul ma'ani da sauran tafsirai suka ga maganganu daban-daban da malamai suka kawo da kuma tarjihin da malamai suka yi to wannan shi ne abinda zamu iya faɗa wallahu ta'ala a'lam suratu tauba madaniya an yi ittifaki madina ta sauka tartibin ta a jerin surorin alqur'ani ita ce wato sura ta tara kenan at-tartibul mushafi sannan at-tartibun nuzuli tartibin ta na sauka a cikin al'itƙan fi ulumin ƙur'an ta zo a sura ta ɗari da goma sha hudu an gane ko shi ko doktor abdallah tsayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz ya kawo ta sura ta ɗari da sha uku sannan kuma doktor abdallah tsayyar yake cewa fiha nasikhun wa mansukh a cikinta akwai nasikh ma'ana ayoyin da suka shafe hukumce-hukumcen waɗansu surori ko waɗansu ayoyi zance wa mansukh kuma akwai waɗanda aka shafe a cikinta to to ala ayyati hal wannan yana buƙatar tasabbut da bincike da bada misalai saboda magabata wani lokaci sun ka ce nasikh wa mansukh wani lokaci suna yin irin an shafe hukuncin koko wani lokaci da al'am da al-khas da al-mutlaq da al-muqayyad wani lokaci suna ɗauka su matsayin nasikh wa mansukh a istilahin su to shi yasa irin wannan yana buƙatar sai an tantance tunda tana daga cikin surori da ƙarshe da sun kasafka kaga cewa akwai abin da aka shahi cikin su kaga zai iya ba mu cewa wancan fadin ma'ana ne ake rufi tunda ba za a ce ba akwai abin nan ala ayyati hal dai akwai maganganu daban-daban tana da adadul huruf tana da haruffa suratu tauba dubu goma da ɗari takwas da saba'in da uku adadin haruffanta dubu goma da ɗari takwas da saba'in da uku adadin kalimominta tana da kalima dubu biyu da ɗari biyar da shida dubu biyu da ɗari biyar da shida ba a sawa harufa a ciki kamar ila kamar fi adadin ayoyinta 129 babu sabani ina fata an fahimta to suratu tauba tana daga cikin suraye surori waɗanda suke da sunaye waɗanda suke an ciro su daga waɗansu kalmomi da suka zo a cikin su ana kiran su al-asma al-ijtihadiyya waɗansu malamai suna kiran su al-asma al-ijtihadiyya bayan al-asma at-tawqifiyya ana kiranta almuƙashƙisha an gane ko muƙashƙisha malam bello daga ƙashƙasha yu ƙashƙishu wato ƙashƙashatan an gane ko li'annaha ta wato ta ƙushu minan nifaƙi ko tu ƙishu tu shaƙiƙu tu ƙashishu ne minan nifaƙi ai tubarri'u minhu tana barratan da mutane daga munafinci ma'ana tana bayyana wanda an munafiki da wanda ba munafiki ba an gane ko shine to to kashiqu kashaka yuqashiqu taqshishan taqshiqan ana kiranta al-mukhziya mai kumyatarwa domin Allah ya ce wa anna Allah mukhzil kafiri an gane ko ana kiranta al-fadhiha mai kumyatarwa an gane ko domin ta kuma yatar da munafikai duk ta bayyana tana daga cikin surun da suka fi bayanin munafikai ma a cikin alkur'ani ta bayyana duk wani tsarin su da suke yi a boye ayoyi suna da yawa alkashifa mai bayyanawa domin ta bayyana kashafat an ahwalil munafiqin an gane ko yawa ana kiranta almusharrida mai wacewa ta yi ɗaiɗaiɗai da abu da yadda hatu sharridul munafiqin duk ta yi ɗaiɗaiɗai da munafikai ta bayyana halin su an gane ko ana kiranta almubasira mai watsarwa kai ɗaiɗaiɗai da abu shi ma ba'sara ne إذا بعثر ما في القبور لأنها تبعثر عن أسرار المنافقين تبيتي تفد أبن أسر المنافقين أنا كده أنت الحافرة mai abin nan mai asalin alhafra shine rami ma'ana mai tonawa kenan an gane ko bi sababi hafriha an qulubil munafiqina domin ta toni ta fiddo abin da ke cikin zukatan munafikai ana kiranta al-muthira an gane ko mai motsarwa li'annaha asarat auratul munafiqina domin ta asarat asalin muthira wato kamar a ce ka motsar da abu kamar yadda ake motsar da abin nan amma kiran ta motso auratul munafiqina al'aurun munafiqai ba wai al'aurun su ba waɗanda suke na jiki a'a abubuwan da sun ka boye da munafici yawwa an gane ko ana kiranta al-munakkila asalin attankili shine ka azabtar da mutum mugunyar mummunar azabtarwa sun ka ce li'ilani hal harbu domin ta bayyana yaƙi bi shiddatin da tsanani alal munafiqina ga munafiqai wal mushrikin da kuma mushrikai an gane ko wadda da'wati lit tankiri bihim sannan ta yi da'awa zuwa ga a wato azabtar da su ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin sannan ana kiranta al mudamdima daga fa damdama alaihim rabbuhum ne to damdimul munafiqina ay tuhlikuhum tana halakar da su ina fata an fahimci an gane ko sannan kuma duk da yake wannan sun ce kalima ce ita kadai ce bata zo cikin muqama ba duk kalimar da an ka samu cikin alqur'ani ana iya samun ta cikin muqama ko ishtiqaqin da amma banda kalima ta damdama ita kadai ce Allah bai bashi iko ya amfani da ita ba shi hariri damdama kenan an gane ko sannan ana kiranta al-mushaddida mai tsanantawa bi sababi shiddati wato kaswatiha fi ta'amuli ma almunafiqina wal mushrikina ta nuna tsananin wato mu'amala tsakanin musulmai da munafiqai da mushrikai da za a mu'amala su sannan ana kiranta al-bahud al-bahus mai tonawa kalim- kalimar bahas tana nufin tono an gane ko fa ba'atha Allahu ghuraban yabhaku fil ard shi yasa an kace al-bahth al-ilm domin shi ba mai bincike zai tona littattafai ne ya binciko ya gano mas'ala an gane ko li'annaha man fakkat kenan bata gushe ba tas'a lil bahth an عيوب المنافقين النفاق واهله تنا bincike akan wato ayubban munafinci da kuma mutanen munafinci Allah shi muna tsari an gane ko sannan kuma abin nan ana kiranta al'azab azaba an gane ko bai sabai bara'ati sura min al-munafiqina wal mushrikina domin ta nuna ai barra daga gare su ita ko barra ai wata azaba ce domin idan mutane sun ka nisance ka zaka ji ba daɗi an azabtar da kai an gane ko to sannan kuma ana kiranta al-munaqqira mallam bello li'annaha naqarat amma fi qulubil munafiqina domin ta yi asalin naqara shine kamar kotawa an gane ko naqara shine kamar a ce koto ko caccakawa to ta caccaka tsakiyar zukatan munafikai da mushrikai sannan ana kiranta albashara mai bushara domin an ce wa bashirin ladina kafaru bi azabil alim kaga ta nuna bisharar da an kai makafirai duk da yake gitse ne sannan su kuma mu'minai an ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahu fiha na'imun muqim ko ba garan bane da sauran abubuwan da suka zo wa'adallahu almu'minina wal mu'minati sannan wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam ta dai bayyana dai busharorin da an kai musu kowanne daga cikin su ko da ba kalmar bushara ta zo ba ai alƙawli yana tare da bushara al'asifa ana kiranta asifa kamar guguwa kenan li'asfiha domin ta girgiza wa zalzalatiha ta girgiza bi arkani ahlin nifaki wato rukunan ma'abuta munafinci gimshe kansu kenan wa shirki da shirka sannan malamai sun kace ana kiranta alfariqa mai rarrabawa li annaha tufarriqu bainal haqqi wal batil wa bainal mu'minina wal munafiqina ta bar rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya da kuma mu'minai da kuma munafikai sannan ana kiranta as-sayf takobi li annaha li anna as-sayf adatu harbin ra'isiyya fi sadr al-islam domin shi takobi shine yana daga cikin makamai na farko ko na gaba-gaba na yaƙi a zamanin musulunci to da haka dai kamar ta sauka ne domin da shi ake yaƙi to kuma an ce a yaƙe su kenan ana kiranta as-saif sannan ana kiranta al-muharrida mai motsarwa likauniha aktharu suwar al-qur'ani hassan ala abin nan harbil munafiqina tana daga cikin surorin da suka fi motsarwa akan yakar munafikai da mushrikai sannan ana kiranta alƙarina ta yi abokiya ta abokiya guda biyu domin da suratul anfal da suratul bara'a ana zaton an haɗa su kamar matsayin sura guda ne an gane ko ƙarina dai ma'adai ta abokiyar dai suratul abin nan na'am to sannan kuma su 'yan shi'a da yake suna sun saba ma ahli sunna su sun tafi cewa da suratul anfal da suratul tauba sura ɗai shi ƙaunar wahidan babu wani sabani saboda dama suna jiran su ji inda ahli sunna za su yi sai su saba an gane ko ana kiranta al-ghazwataini an gane ko li dhikriha ghazwatai hunain wa tabuk domin ta ambaci yakin hunain da na tabuka an gane ko yawwa ita ko suratul anfal ta zancen yakin badar an gane ko ita ko suratul ma'ana ita bata kawo zancen yakin tabuka ba da na hunay an gane ko ita ko suratul ahzab ta yi zancen zakin ahzab da gazwatul khandaq ana kiranta gazwatul ahzab saboda kungiyoyin da sun ka taru ana kiranta gazwatul khandaq saboda ramin da Salman al-Farisi yabba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shawara aka yi irin khutta ce harbiya farisiya qadima an gane ko don haka ba laifi ka amfana da kafiri ta wani bangare wanda bai saba ma shari'a addinin musulunci ba da aƙidar musulunci an gane ko to to ita ko suratu ali imran ta yi zancen yakin uhud ne an gane ko yawwa sannan kuma abin nan yawmal furqan shine yawmal badr yawmal taqal jama'an ina fata an fahimci to amma shi yawmal taqal jama'an in an ɗauke shi matsayin ma'arifa ya nan ma'arifa ce ta badar amma duk ranar da an kai yaƙi sunan ta yawmal takal jama'a ne dan man gane in ta fuskar ma'ana ne ban sani ba ko mun fahimta an gane ko tunda Allah ya ce wa ma asabakum يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا nan yakin Uhud na ba Badar ba amma nan saboda jama'a biyu sun haɗu an gane ko kenan duk ranar da an kai yaki ana ikirin shi yawmal taqal jama'an ban sani ko mun fahimta ba eh to dan haka wannan ya kamata a fahimce shi kwarai da gaske to don haka dai waɗannan sunaye ana kawo su saboda mutum ya ji ma'ana kuma ya san dalilin da yasa aka kawo su suratul tauba sun kace nazalat ba'dal ma'ida ta sabka bayan ma'ida ko ba'da suratul fath wasu malamai suna ganin kuma ta sabka ne bayan suratul fath inna fatahna laka fathan mubina in aka duba cikin magana ta Jabir ibn Zaid an gane ko yan kadiba cikin al'itqan fi ulumil qur'an sannan kuma ta sabka a ƙarshen shekara ta tara ta hijira a yakin gazo ta tabuka an gane ko yawwa to wannan kuma suna ganin ta sabka ne kafin mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da shekara ɗai da wata uku an gane ko yawwa kinan bayan shekara ɗai da wata wato goma shekara ɗai da wata da wata uku kenan wata goma sha biyar kenan an gane ko kenan bayan shekara ashirin da biyu bayan shekara ashirin da biyu da fara wahayi kenan tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina an gane ko kina yan an hada dai wahayi na da shekara 21 da dan wani lokaci ko shekara 22 ko bai cika da 22 ba na fata an fahimci yawwa to kuma dama yawan sunaye da yake sunayen da mun ka kawo kusan wajen suna 21 yana nuna wannan sura tana da ɗaukaka دام كثرة الأسماء والصفات تدل على شرف المسمى والموصوف كما يدم على ميسو كي بياني والله تعالى أعلم لتاف تناسق الضرر لإمام السيوطي يتي سورة براءة أقول قد عرف وجه مناسبتها كنا أنسم فسكر داتي وتا da suratul anfal da suratul anfal yake nufi tunda ya gabata wa nazidu huna zamu kara anan anna sadraha cewa farkonta ita suratul at-tauba kenan an gane ko tafsilun li ijmali qawlihi fil anfal yana matsayin rarrabe bayani ko fayyace bayani game da abin da ya gabata dunkule a cikin suratul anfal wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa in ka ji ga alamu takhafanna nan kidan ka ga alamun yaudara daga wadansu mutane waɗanda kun kulla alƙawari fanbidh ilaihim to ka jefar musu da alƙawarin su ala sawa'in akan daidai mutane da an kulla alkawari da su sai an ga za su warwarewa to ka a bari har su kawo hari da suna akwai wani alama abin ga sai a faɗa musu to wato alkawarin da akwai tsakanin mu da ku an warware kenan don su san an gane su eh a yo ko kai na kaga mutum rike da yuka zai kawo maka hari ana fahimta ta kuma kun yi alkawari shi da ai da can ka shi kawo kace mai to alkawarin namu babu shi sai ka zo ki ta kobi a to kana jiran yo wuta kana jiran da ta kusantowa dan kai kana wawa ka tsaya wuta ta kone ka ko kai ta kanka mun gane ko eh to nan sadraha in an ce farkonta ana nufin in an dauki malaman da suke ganin an shafe farkonta kenan farkonta bayan an shafe in ko an dauki wanda sun suke nufin ta sauka ne ba tare da basmala ba to farkonta wanda ma ba a shafin ba mu gane maganar da kyau yace to wa ayatul amri bil qitali da ayoyin da sun ka zo sun kai umarni da ayyaki muttasilatun bi qawlihi hunaka kinan ta hade suna da alaka da fadar Allah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ba Allah ce ai tattali ba to duk suna da alaka da yaki ne to walidha qala huna fi qissatil munafiqina shi yasa Allah ce a cikin qissar munafikai a cikin suratul tauba yake nufi anan kenan walau aradul khuruja da sun yi niyyar fita la a'addu lahu udda da sun yi masa shiri irin shirin da kamata a yaki amma ina ba su da niyyar hitana shi yasa da kaga mutun bai da niyyar abu gakka matsa makanka da yawan abin da ya sa muke samun matsala a rayuwa wanda bai son abu shi muke son ya so shi wanda ga so shi ne ba masu ko ka ka ahi mutum kaga bai son karatu to kai ta masa addu'a kuma ka jawo hankalin shi amma iyan waɗanda suke son karatu ko da iyayen su ba malamai bane ba so karatu tana yiwa ta hanyar su Allah zai sa su samu kai ma su ba zuriyarka shi yasa da yawan abin da yasa Afirka ba ta ci gaba wanda bai son abu shi aka so da shi wanda ga so shi an ba a so na fata ana fahimta ta kai Allah ya baka kuɗi ɗiyanka ba su son ilimi amma akwai ɗiyan talakawa da suke son ilimi yi kokari su yi karatu su amfani al'umma kai kuma ɗiyanka kai ta musu addu'a sai ka ce a ɗiyanka za ka kai makaranta su ko ɗiyan talaka ba za ka taimaka musu ba shikenan sai su je kuma su yi hakuri da talauci su kuma su yi karatu sai Allah bai da su malamai kai ko da ka ɗin da ka kashe kuma karatu za su ina fata ana fahimta ta ka so wanda Allah ya yarda da shi sai ka huta ina fata an fahimta wannan shine matsalar mu su turawa wanda wanda wanda ke son abu shi ake so domin shi zai yi in kana da mutum dubu ba su son abu to baka tare da kowa mutum guda wanda ke son abin ya fi su to shi ne babu ganewa shi naka ba watsar da shi da kai ba a'a za ka yi tattalin shi ne ka yi masa addu'a amma waɗanda an kaga za su amfani al'umma a sa su su je su amfani al'umma to shi ne ba musu Allah ya kyauta to thumma bayyana surat bai thumma bayna suratayn tanasubun sannan kuma tsakankanin surorin nan guda biyu anfal da bara'a akwai tanasubu dacewa min wajihin akhar ta wata fuska saboda dama mun ce ilimi na munasaba ilimi ne wanda ya gido akan ijtihadi kina ana iya gano waɗansu fuskoki wa huwa annahu subhanahu fil anfali shi Allah madaukakin sarki an gane ko subhanahu wanda ya tsarkaka kenan daga abinda mushrikai suke faɗa a gare shi fil anfal a cikin anfal tawalla qismatal ghanaim Allah ne da kanshi ya raba ganima don harka kuɗi ba ta da kyau mutane haɓan na ba su na ɓaci game da kuɗi na fata an fahimta eh haɓan na ba su na ɓaci kai har Allah za su ɓaci game da kuɗi laqad sami Allah qalu in qawla laqad sami Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya eh mutane game da kuɗi ba su da imani malam komai suna iya yi Allah ya kyauta to don haka shi yasa duk abin da ke da alaka da kuɗi to Allah ne ya raba shi don manzo in shi yayi munafiqai sai su kawo matsala kaga sai su samu mumin ne shakku kun san ko an fahimta ba shi yasa rabon gado sai Allah ya raba da kai ne yusikumullahu fi auladikum ganima Allah ya raba da kai ne an gane ko ina fata an fahimce ni wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba fai'i Allah ya raba da kanshi ma afa Allahu ala rasulihi minhum falillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba ina fata an fahimce ni duk dai abin da ya shafi kuɗi saboda kuɗi bala'i na mace bala'i ta matsayin duniya bala'i na duk suna rigimar duniya gaba ɗaya da nan na sun ka kari duk in ka ji ana wani cece kuce da wani munafinci da kyama da hasada da bakin ciki da keta da kuzuzuita da duk wani abu ukun ga in ka dawo cikin su da mace ta aka zance kuɗi da aka zance matsayin duniya da aka zance da zarar rayuwarka bata damu da waɗanka ba insha Allah duk abin da ka tunkara a duniya in Allah so in ba mutuwa kai ba sai ka kai inda zaka yace to waja'ala khumusa khumusaha khamsata akhmasin sai Allah ya sanya dukiya khumusaha biyar dinta khamsata akhmasin kine rakkakasa ta gida biyar larabci na yi wa fi bara'a ita ko suratu bara'a tawalla qismata sadaqati sai Allah ya jibinci rabon zakka da kanshi waja'ala hali samaniyati asnafin ya ta ga mutane wato takwas إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سبب منافق أي أداتي كسوتي النبي ناير ويا با وانبي با وانبا سنن دا أننا مكتشان أن يذن شان غنيمة nan kuma an yi zancen zakka kina an ƙara fayyace bayanin dukiya ana ta sabka ne ana ta ƙara fayyace bayanin dukiya ban sani ko mun fahimta ba suratu yunus sura ce wadda ana kiranta suratu yunus saboda kissa annabi nus da ta zo a ciki an gane ko makkiya ce an gane ko kenan sura ce da ta sabka a makka shine abin da yake tabbatacce amma an samu wanda sun kace madina ta sabka amma wannan magana ce wadda take tana da rauni ina fata an fahimce ni yawwa to sannan kuma dalilin da yasa aka sanya mata wannan sura duk da yake ba ita kadai ce ta bude da alif lam ra cikin alqur'ani ba saboda kissa annabi Musa ta zo a cikin ta kuma babu abin da an ambaci sunan duk da yake suratu safat an yi kissa ta annabi Musa fiye da abin da ya zo a cikin suratu Yunus an gane ko amma dai don a bambanta da sauran alif lam ra watakila shi yasa an ka mata Yunus tunda akwai alif lamra an sa mata Yusuf alif lamra an sa mata Hud baka sai an ka mata alif lamra Yunus dan ta bambanta da sauran watakila shi yasa wallahu ta'ala a'lam a tartibi na mushafi na alkur'ani ita ce sura ta goma a tartibi kuma na sabka eh, abin nan eh, ma'ana tafsirinta na sauka in muka duba a cikin al'itkhali fi ulumil qur'an da ayatul mutashabihatul alfaz na sheikh dr abdullah tayyar ita ce sura ta 51 ta fuskar sabka kenan adadin haruffanta tana da haruffa 7425 7425 shine adadin wato haruffanta adadin kalmominta kuma tana da kalima 1841 don an fitar da ila da fi ba a sa haruffa ba an gane ko yawwa to a doktor abdullah tayyar yake cewa fiha mansukun a cikinta akwai ayoyin da an shafe hukuncinsu walaisa fiha nasikhun amma cikinta babu ayar ta shafe hukuncin wata aya duk da yake mun ce to irin wannan yana buƙatar tantancewa saboda suratul eh, yunus makkiya ce galibin surori makkiya kuma suna zuwa ne da aqida ba su zuwa da hukunce hukunci sai dai tana yiwa a ce a nan istilahin mutaqaddimin wanda su sun ce nasikh wa mansukh wani lokaci hadda am da khas suna shiga ciki da mutlaq da kuma al muqayyad to adadin ayoyinta tana da ayoyi a lissafi na shami sham kenan wato adadi 100 aya 110 sauran adadi kuma wanda ba na sham ba tana da aya 109 kinan sabanin da akwai nan guda biyu ne kawai a cikin adadin kuma abinda suke kawowa na sabanin ba yana nuna akwai karin haruffa ba ko wani abu a wurin da wani ya ɗauka aya wani bai ɗauke shi aya ba muna yawan maimaita wannan saboda kada a zo da wata wato shubha an gane ko? yawwa to sannan suratu yunus ta sabka ne bayan suratul isra bayan suratul isra kenan suratul isra ita gabace ta wa qabla suratul hud sannan kuma ta sabka kafin suratul hud kamar yadda malamai na ulumul qur'an suka bayyana da malaman tafsiri an gane ko sannan kuma ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace ina zato ahsabu ahsibu annaha nazalat sanata 11 ba'da al-bi'tha ta sauka shekara ta 11 bayan annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin inda Allah ya ce idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina to wannan in dai wannan ayat ta sauka tare da surat saboda nan kamar shi ibnu ashur istinbat din da yayi mutanen makka yunwa ta kama su lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu addu'a Allah ya kama su da shekaru irin shekarun annabi yusuf an gane ko to wannan kuma addu'ar kenan ta zama tun shekara ta goma sha ɗaya to kenan in wannan ayar ba daban ta sabka ta sabka tare da wannan surat sai zama to to kenan shekara ta goma sha ɗaya ta sabka kaga hikima ta malami ta hanyar istinbatu shi yasa tahqiqin nuzuli abu ne wanda yake yana buƙatar wani lokaci in an samu nasi karara ko ko ai istinbatin wato ta waɗansu fuskoki da za a yi a tabbatar da wannan ban sani ko mun fahimta ba to wannan shi dai ne abinda za mu iya cewa akan addirasa al'adadiyya da al-mawdu'iyya bi ikhtisar amma mai so sai kuma cikin littafin ulumul qur'an daban-daban da littafin tafsiri daban-daban ya ƙara ba da bayani wallahu ta'ala a'lam amin cikin littafin ta nasu ƙuddurar a shafi na 93 a wannan taba da take a hannunmu yace aqulu zan ce inji imamu suyuti qad urifa wajhu munasabatiha fi ma taqaddama fil anfali kenan ya gabata sanin fuskar dacewarta game da bayanin da ya gabata a cikin suratul anfal ma'ana ya tako wani bayani na alaƙar ta kenan ka kuma cikin suratul anfal zaka ka wannan bayani yace to wa nazidu huna zamu ƙara anna matla'aha an gane ko farkonta shabihun bi matla'i suratul a'raf yana kama da farkon suratul a'raf an gane ko tunda wani lokaci zaka iske yana yana faɗin alaƙoƙinta da surorin da sun ka gabata tunda duk qur'ani magana Allah ce wa annahu subhanahu qala fiha kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin ta an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu aya ta biyu a cikin suratul yunus wa alaikum assalam fa qaddama al inzara sai Allah ya gabatar da gargadi wa ammamahu sai ya game shi ya shafi kowa da kowa wa akhara al bisharata sai ya jinkirta bushara wa khassasaha sai ya keɓance ta na fata an fahimta an anzirin nasa kinan kaga nan kai gargadi ga mutane ai amin ya shafe kowa tunda annasu mutane kenan wa akhara al-bishara sai jinkirta bishara wa khassasaha wa bashirin ladina amanu bai ce wa bashirin nasa ba dan mu gane karatun da kyau wani bai iya fahimtar abinda ake so a ce kai tsaye wa qala ta'ala sai Allah ce fi matla'il a'raf a farkon suratul a'raf litunzira bihi don kai gargadi da alqur'ani an ka saukar da shi wa zikra kuma ya zamanto tunatarwa lil mu'mini daga masu imani fa khassa dhikra sai Allah kebance tunatarwa wa akharaha kuma sai ya jinkirta ta wa qaddama al inzara sai ya gabatar da gargadi kafin kenan tunatarwa wa hazafa maf'ulahu sai ya shafe maf'uli na gargadi litunzira bihi wa za a yi magargadi ya ce liya umma don ya gadi yana daga cikin siyakul umumu hasful maf'ul ko hasful muta'alliq eh abin da yake da alaka da fi'ili wani lokacin an shahi shi yana nufin ya haɗi sai an samu dalilin da ya fitar da wani abu kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa bashiril mu'minin kai mu'minai bushara da bi za a yi musu bushara bi khairid dunya wal akhirah sai an ka shahi shi in ka diba wa cikin sa'adi cikin tuba ya kawo wani da haka dai hasbul muta'alliq da hasbul maf'ul ya dullu ala al-umum sai an an samu abinda zai kebanci wannan umumi ba sani ko mun fahimta ba mun gane ko asalin magana litunziran nasa bihina ai bai ka annasu din ba ya shafi shi kenan suratu yunus tana kamanceceniya da suratul a'raf ta wannan fuska kuma ta yi kamanceceniya ita ma ta fuska huruful muqatta'a ban sani ko mun fahimta ba wa qala huna kuma Allah ya ce anan cikin suratu yunus inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard lalle ubangiji ku shine wanda halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shidda sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al arshi sitta alharin malaman sarf asalin shi sidsa ne daga sudsu ne sai an kamar da dalon ta koma ta'un kuma an kamar da waccan ta koma ta'un sai kuma sitta eh asalin shi sidsa daga sudusi na as-sadisu ai babu asatitu ha ayyamin kuma asalin shi aiwamu ne daga jam'i na yawm yawmun aiwam sai an ka ce ayyam an kai kalbi yawwa shi kuma istawa ala al'arshi guda bakwai ne a cikin alqur'ani wa qala fil awaili kenan kuma sai Allah ya ce a cikin farko ai awailil a'raf kenan farkon a'raf misla zalika irin wannan tunda yace inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafisa kenan kaga nan ma sun yi kamancece ne wa qala huna kuma sai nan yace yudabbiru al-amra Allah ne yake tafiyar da al'amura wa qala hunaka sai atlaci a cikin araf musakhkharatin bi amri dukkan suna tafiya ne abin horewa ne da umarnin Allah ala ku saurara lahul khalqu halitta ta Allah ce shi kadai wal amru da halitta malamai suke cewa na nan ga lahu bai ce al'amuru lahu ba bai ce alhalku lahu ba sai ce lahul halku shi kaɗai ya yi halitta wal amuru kuma shi kaɗai kamata ya ba da umarni amma kahirai da kattan kaddara sai sun ka ce a'a Allah shi kaɗai halitta amma in za a shari'a su umarni su za a bi ato ka bari lahul halku eh taqdimu wa haqqu ta'khiru fi al-hasr na fata ana fahimta eh don haka wannan hayaniya ce katon kaddara ya zauna bai halicce ka ba kuma shi dora ma doka shi yasa duk waɗanda ba su bi dokar Allah ba ba wani abu ko dai ka bi ta Allah ko ka bi ta wani kato eh in baka bi ta Allah ba ka bi ta turawa yan luwadi kato na can cina luwadi kuma shi mu ta karna ka bi kana ganin ka wayi kamar ta Allah ya halice ka ba ai kaga mu sai mu gode ma Allah da muka bi ta Allah mm dai daga cikin majama'a malaman hadisi na kasan Misra Abu Ishaq al-Khuwaini wanda dalibi ne daga cikin daliban Sheikh Nasiruddin Albani ya taba kawo wannan fa'ida wa aidan kuma faqad zukirat qissatu fir'auna an ambaci qissa ta fir'auna ko wa qaumihi da mutanensa fil a'rafi a cikin suratul a'raf fakhtasara dhikra azabihim amma azaba su sai Allah kawo ta a dunkule an gane ko falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum abin nan ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إذا إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين كاجر عذاب سوتسو yace to wa basatahu amma sai Allah ya fayyace yadda azabar take fi su fi hadhihi surati ablagha basdin a cikin suratul wato abin nan yunus kenan tunda Allah ya faɗi yadda an kai hatta idza adrakahu al-gharq tunda Allah ya faɗi wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra ko fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa a cikin araf fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum ba ita ake zance to duk dai sai Allah ya faɗi har da fir'auna dai da bala'i ya zo mai kaji abinda ya kuma yana son shi musulunta ya ce to fahiyar sharihatun lima ujmila fi suratul a'rafi kenan ita dai suratu yunus tana matsayin mai fayyace bayanin abin da ya zo a cikin suratu al-a'raf ina fata ana fahimta ta to wannan shi ne abin da wato imam suyuti ya samu kawowa game da alakar da take tsakanin suratul yunus da surorin da suka gabata to idan haka za mu kara da waɗansu maganganu da ke imamu suyuti bai kawo shi ba don saboda mu kara gane alaƙar da akwai tsakanin suratu yunus da kuma suratu tauba na farko shine cewa allah ya ce laƙad ja'akum rasulun min anfusikum allah sai da ya rantsuwa cewa manzo ya zo muku daga kawunan ku mutum da kenan kuma cikin ku ku larabawa to sai allah ya bude da zancen a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhu yanzu bayan duk Allah shi rantsuwa kuma yanzu haizan mutu kuna cikin mamaki malam bello kasan je shi kan shi wanga mamaki abin mamaki na mun gane ko to wannan shi ne ɗaya daga cikin munasaba cikin da ya kamata wato mu gane abu na biyu kuma saboda kafirai da munafikai suna shakka game da alkur'ani tunda Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana to fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanuhum yastabshirun kaga nan zance alkur'ani ake yi to sai an ka bude tilka ayatul kitabil hakim muna ganewa yawwa to sannan kuma daga cikin abin da ya kamata mu gane munasaba tsakanin an gane ko munasaba tsakanin tauba da yunusa Allah ya ce wa annan laha mukhzil kafiri Allah zai kaskantar da kafirai zai kaskantar su a ina a duniya da lahira to in an ce alkafiri na ya shafi munafikai ya shafi kafirai to suratu tauba sai ta yi ta hudin yadda Allah ya kaskantar da munafikai ita ko suratu a yunusa sai ta yi bayanin yadda Allah ya kaskantar da kafirai tan tagariya ba munafikai ba ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wallazina kadhabu sayyiati an gane ko abin nan والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة ina fata mu jini kuma fir'auna ai kahi na innahu kana aliyan min al-musrifina sai Allah ya da an ka kaskanta shi a cikin suratu wato a cikin suratu Yunus kenan sai da manto an cika bayanin yadda Allah ya kaskantar da kafirai munafikai an yi shi cikin tauba kafirai tan tagariya na bayyana an yi shi a cikin suratu Yunusa wannan munasaba ce ita ma ya kamata a abin sannan Allah ya ce wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minati jannatin ko ba ka bari a cikin suratul tauba to sai kuma sake bayani lil ladina ahsanul husna wa ziyada suna da aljanna kuma suna da ƙari akan ta don ya ce wa ridwanun min Allah akbaru ay akbaru min aljanna to wannan ridwanin kuma sai an ka ƙara shi tare da yarda Allah shike lil ladina ahsanul husna wa ziyada an gane ko su kuma kafirai an ka ce wa'ada Allahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam ko ba ka bari to su munafikai sai aka tabbata bayanin yadda abinda an kai musu tattali na azaba to su kuma kafirai tan tagariya sai an kawo yadda an kai musu tattalin azaba a ranar tashi alkiyama ina fata an fice fa zayyalna bainahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin sannan kuma an ka faɗi irin yadda an kai musu tattalin azaba a ranar tashin wato alkiyama da sauran abin da sun ka bayanin wannan ban sani ko mun fahimta ba to sai kuma abu na ƙarshe wanda ya kamata mu ƙara da shi shine cewa kishiyar muminai kishiyar biyu ce kafirai da munafikai to sai Allah ya yi bayanin munafikai galibi a cikin suratu a tauba tun da suratu tauba ka ce bata bar wani ɗabi'a bar sun ɗabi'un munafikai wanda bata bayyana shi ba ko a bayyana abin nan ko ƙarara ko kuma a fakaici a ɓoye to ita ko suratu yunusa sai ta taho sai ta yi bayanin kafirai shi ko kafiri an gane ko da shi da munafiki kafirai ne amma mabambanta wancan musulmi ne a bayyane kafiri ne a ɓoye shi kuma kafiri kafiri ne a bayyane kafiri ne a ɓoye to tauba sai ta yi bayanin kafiran ɓoye ita ko yunusa ta zo ta yi bayanin kafiran bayyane kaga wannan munasaba ce bai na dubbai to wannan shi ne abin da ya kamata mu dan ce wallahu ta'ala a'lam abin da muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh